من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى yau uku ga watan jumadal akhira shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 24 ga watan 11 shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir sahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba a darasin mu na ƙarshe mun fara karatu ne a cikin alkabiratu sadisatu wa salafun babban laifi na talatin da shida wanda malam ya tattauna akan adamu tanazzuhi min albauli wa huwa shi'arun nasara shine rashin tsarkakuwa ko tsabtatuwa daga fitsari wannan alama ce ta kiristoci wannan babi shi muka karanta mun tsaya daidai gabar da malam ya ce mau'izatu ga wani wa'azi malam ya ce ayyuhal abidu ya ku bayi tazakkaru bi masari'il ladhina sabaqu mala ce ku tuna da makwantan waɗanda suka gabata inda suke a kwarkwance kabarbarinsu kenan almasari jam'i ne na masra kamar inda mutum ya faɗi ko inda aka kada shi ma'ana inda mutum ya mutu kenan mala ce ku tuna da makwantai na waɗanda suka gabace ku wata dabbaru fi awaqilihim a cikin makomarsu ainan talaku ina suka tafi yanzu yanzu suna cikin aljanna ne ko suna cikin wuta ko kuma suna cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki ne da take zo musu a rayuwa ta barzakh ko kuma suna cikin ɗanɗana azabar Allah maɗaukakin sarki da suke ɗanɗana a rayuwarsu ta barzakh ya suke ciki Allah ce to ku tuna da wannan wa'lamu annahum qad taqasamu waftaraqu mala ce ku sani waɗannan da suka gabace ku ta ƙasamu sun yi yarjejeniya da yi wa junansu rantsuwa za su zauna su rayu tare su abubuwansu tare gaba ɗaya mala ya ce amma waftara sai gashi sun rabu mutuwa ta zo ta raba tsakaninsu amma ahlul khairi fasa'idu wa amma ahlul sharri fashaqau mala ya ce ka gama abuta alkhairi wanda suka shuka alkhairi a rayuwarsa ta duniya suka yi abin da yake na daidai suka ba Allah da manzansa to waɗannan fasa'idu sun rabauta sun samu rabo mai girma wa amma ahlu shabi amma waɗanda suka shuka taɓe sun tsiyata Allah kiyaye mu mala ce fanzur nafsika qabla an talqa malaqu ka duba wa kanka da kyau kai wa kanka hangen nesa da karatun ta nutsu qabla an talqa tun kafin kai ma ka haɗu malaku da abin da suka haɗu da shi shine mutuwa da kuma makomar da ta riske su suka girba abin da suka shuka shi da hannayensu malaika wasu baitocin waƙa kamar haka ya ce walmar'u mithlu hilalin inda matla'ihi yabdu ba'ilan latifan thumma yattasiqu malai ce kaga yadda mutum yake yadda dan adam yake mithlu hilalin kwatankwacin jaririn wata ne inda matla'ihi yayin bullowarsa lokacin da wata ya bullo farkon fitowarsa ya yake yabdu ba'ilan yana fitowa dan siriri dan kaɗan wani lokaci sai ka ƙura ido sosai sannan za ka iya ganinsa to haka wata yake fitowa mala ya ce to haka mutum yake latifan ɗan ƙarami sun mayatta siku ana nan ana nan kuma sai ya rinka girma shine yatta siku ai ijtama ya rinka haɗuwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa har sai ya kusa haɗe jikinsa gaba ɗaya yayin da zai haska zai haskaka sararin duniya gaba ɗayanta malaci ya zdadu za ka ga yana ƙaruwa hatta iza ma tamma har zuwa lokacin da zai cika ya kai ƙarshen girmansa da balagarsa daren sha hudu kenan da sha uku da sha biyar to wata ya kai ƙarshensa kenan malaci a aqabahu karrul jadidaini to daga nan kuma sai sababbi guda biyu su sako shi a gaba me sababbi guda biyu shine al-lail wan nahar yini da dare abubuwan da duk wani mai rai idan sun sashi a gaba sai sun karar da shi sai sun ga karshen sa babu wani abin da yau da gobe dare da rana za su sashi a gaba face sai ya kare dare dare ya zo rana ta zo dare ya zo rana ta zo mutum bai ankara ba kawai sai daga farfara ta fara fito masa ana nan ana nan kuma shikenan daga nan sai mutuwa to shi kansa watan idan ya kai wannan ƙar sha uku sha hudu kaga kai ya kai kwanakin balanga sake na girma to gidan kuma sai a aqabahu karul jadidaini shikenan sai da kullun rana da da dare sai su sako shi a gaba na kasan sai kuma ya fara tawaya sai ya fara raguwa yan uwa ba haka wata yake ba haka yake in ya girma kai wannan girma kuma sai ga ya fara raguwa ya fara raguwa da kansa summa yamtahiqu sannan kuma sai ka neme shi ka rasa ya tafi da wannan watan shi kuma ya riga ya tafi kenan sai dai me sai dai wani yan uwa haka rayuwar dan adam take haka mutum yake lokacin da aka haife shi dan jariri ne shi baya iya amfana wa kansa komai baya iya jawo kansa wani amfani balle ballantana ya tunkuɗe kansa wata cuta saboda ka dan karami ne ba bai san komai ba Allah madaukakin sarki ce huwa allazi akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah madaukakin sarki ya fitar da ku daga cikkunan mahaifanku mata ba ku san komai ba haka dan adam ya fito to a hankali a hankali yana girma yana girma har sai ya kai shekarun girman sa hatta idza balaga mai ashuddahu kenan eh shine hatta idza ma tamma sai ya kai shekarun girman sa ya cika to ga dan adam shi kansa sai kaga ya fara me sai ga ya fara ya fara depreciation shi kansa ya fara raguwa shi sa Allah madaukakin sarki ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq ka'ida ce wannan duk wanda muka raya shi to sai mun rinka tauye shi a rayuwarsa a hankali a hankali idan ka kai wasu shekaru na girma to daga nan fa komai naka kuma sai dai rinka ƙasa kamar yadda da sama kake haka haka to idan ka je kuma sai dai ka fara me ƙasa ƙasa daga sama kuma sai ka dawo ƙasa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce to wannan misali ɗan adam kenan haka mutum yake mala ce kana shababu a rida'an qad buhijat bihi mala ce kaga yarinta samartaka lokacin da mutum yake jin ƙarfi a jikinsa yace rida'un yace wani irin mayafi ne wani irin mayafi ne da mutum yake yafawa qad buhijat bihi da mutum yake yin takaba yake jin daɗi a lokacin da ya tsinci kansa a cikin wannan yanayi za ga lokacin da mutum ya kai lokacin samartaka lokacin yarinta lokaci ne mai daɗi mutum yana jin ƙarfi kamar ƙasa ba ta iya ɗaukarsa ba mutum zai iya fita da gudu ya je da babu wani abin da ke damunsa sai ce amma wani lokacin faƙad ta tsayaru minhu lilbila khariqu a hankali wannan yanayin da yake ciki ko wannan mayafin da malam yake kwatanta samartaka da shi ya ce faƙar ta tsayara tafiya yake yi barinsa yake yi minhu daga gare shi lilbila sai kaga ya tafiya wannan mayafin sai ga ya lalace khariku kaga ya fara yin kofofi da huda a jikinsa lokacin da ka sayo sabon tufafi ka so yadin shadda ko ka so yadi za a gan shi mai kyau yana ɗaukar ido amma lokacin da kai mai sawa ɗaya biyu uku hudu biyar sai ya fara mai sai ya fara laushi sai ya fara lalacewa lilbila kenan ya fara da gargaje ya fara lalacewa wani lokaci kawai sai ga huda a jikinsa in baka sauri ka bada shi ba ba haka bane wani lokaci in kai wata miƙa kawai sai ga ya amsa shi ma ba haka bane to haka haka haka samartaka take ita ma eh mutum yana jin ƙarfi a jikinsa to yana tafiya yana tafiya yana tafiya da ya kai shekara arba'in kuma ya rufa to idan wani abu ya dan fari dan yi gudu kuma a lokacin zai gane ba shi da wayo ya sai ta haƙi da sai awa biyu yana gudu a cikin fili bai gaji ba amma yanzu in ya dan yi gudun minti goma kawai wani abu ya dan sa in bai wasa ba sai ya yi zazzabi rayuwa ta fara yin ƙasa kenan kuma ya fara canzawa malai cewa mata mubtasimun jaddul mushayyibu bihi zaka ga wani lokacin ma ya mutu mubtasimun shine tun da ragowar ƙuruciyarsa tun da ragowar yarintarsa ma ba wai sai ya tsufa ba idan Allah madaukakin sarki ga wani za ga lokacin da yake jin karfinsa yake kan ganesa sai Allah ya dauki kayansa shikenan kawai sai ya tafi tun ma kafin ya kai jaddul mushayyib bi tun kafin ya kai shekarun tsufan ma sai Allah ya dauki kayansa kallaili yanhabu fi a'jazihi al-falaq kamar dare ne da kasan a haske yana tasowa a ƙarshensa idan dare ya zo yanzu cikin dare muke ai ba wai sai dare ya fita gaba ɗaya sannan safiya take yi ba a'a da ragowar duhun dare haske yake mai fara dannowa yadda kaga dare bai gama cin zamaninsa ba haske ya fara zuwa to haka dan adam a lokacin ƙuruciyarsa bai gama cin yarintarsa ba wani lokaci sai Allah ya ɗauke kayansa ina fatan fahimci misalin ko sai Allah ya ɗauke kayansa kawai a haka mala ce ajabtu waddahru la tafna ajaibahu Allah ce ajabtu nayi mamaki abubuwan mamaki mamakin sa fa ba sa karewa abubuwan da suke cikin zamani na mamaki kala kala ba sa karewa daga wannan sai wannan mala ce ina mamaki min rakini na ila duniya daga waɗanda suke karkata su tafi neman duniya gaba daya ba ruwansu da lahira mala ce ina mamakin waɗannan wa qad saddaqu kuma sun gasgata hakan abin da suke ɗauka suke wata hanya ce mai bullewa ɗauka suke za su samu wani abu na morewa wa ƙalama na gasat bil faja sahibaha malai ce sau da yawa suka samu rayuwa ta gurɓace wa ma'abocinta ya kasa jin daɗinta bi tariqil faja'i wa tanghib qad da abubuwa marasa daɗi wanda za su faɗo masa bai shirya ba da abubuwan bakin ciki za su kwankwasa masa kofa lokacin da yake cikin ganiyar jin daɗinsa wani lokaci sai mutum yana cikin halin ganiya ta jin daɗi da morewa sai Allah maɗaukakin sarki kawai turo masa wata cuta da ya ta rikita masa lissafi gaba ɗaya duk wani abin da ke jin daɗi sai kaga dalilin wani cutar sai kaga an ce ya daina yinsa abincin duk da zai ci ya ji daɗi abincin da ya kasance shine morewa shine jin daɗi sai a ce ya daina ci sai a ce wani ya daina cin jan nama wani a ce gaba ɗaya ma ya daina cin kaza sai ga mutum kawai ya dawo lokaci sai sai ganye yake ci sai ya'yan itatuwa kawai haka tare da cewa duk wata dole Allah madaukakin sarki ya tara masa to haka Allah yake jefo mutane irin abubuwan da suke gurɓata rayuwa wani lokacin na cikin jin daɗin rayuwa mala ya ce darun tu'addu biha ajalu ita duniya da kake gani gida ne da ake irga ajali a cikinsa wane ya mutu wane zai tafi gobe wane ya yi kwana kaza shekara kaza shekara kaza kullum tafiya ake kullum duk minti ɗaya duk sakon ɗaya duk kwana ɗaya ajalin muke irgawa ƙara kusanta muke zuwa ga ajalin mu ƙara kusanta muke zuwa ga kabari malai ce mahalakacin kuma duniya da ka ganta mahalaka ce kowa sai ya mutu a cikinta wa zutta jaribi malai ce amma ka gama abuta gogewa a rayuwa fiha kha'ifun fariqun zaka same su suna tsoro da firgici game da lamarin duniya saboda sun san wace ce ita ita ba ta da amana ya lirrijali urun biha yafiqu malai ce ya ku mazaje ina wanda yake ruɗuwa bi batiliha da abubuwa marasa kyau abubuwan barna na cikin duniya ina yake ba da bayani bayan duk wani abu da za a bayyana masa game da rashin kin haka wa maghrurun biya amma wanda ya riga ya ruɗu da duniyar fa ya fi sai ga ya amince da ita kuma ya rungume ta hannu biyu aqulu mala yace ina cewa wa nafsu tad'uni li zakhrafiha ina faɗa a lokacin da duniya take kirana na take min ye kuwa take kama hannuna take jana li zakhrafiha zuwa ga kawa da alatin duniya malai ni kuma sai na ce ainal muluku idan duniya kin ja ni zuwa ga ƙawarki zuwa ga adanki zuwa ga abubuwa masu kyau a cikin wanda ta halakar da ni to ainal muluku ida ina masu ina sarakunan baya da suka gabata masu mulki wanda duk wani jin daɗi Allah madaukakin sarki ya tara musu suna ina yanzu malai ce mulukun nasi wasuki irin sarakunan mutane da sarakunan kasuwa aka ce sarakunan mutane shine sarakuna da suke a mulkan mutane sarakunan kasuwa kuma su ne attajirai kenan ko masu kuɗi kenan suna ina idan mulki kake ji Allah maɗaukakin sarki ya buga maka da masu mulkin da duk yadda ka kai ga shimfiɗa mulki da isa da taƙama ba za ka kai su ba sun riga sun wuce babu su idan kuɗi kake ji Allah maɗaukakin sarki ya buga misali a bayanka da wasu irinka masu kuɗin da sun mallaki kuɗin da har duniya ta tashi ba za a ƙara mallakar kuɗi irin wannan ba suna ina yanzu ba sa nan ya ce to duk lokacin da duniya ta jani ta ce taho zuwa ga ƙawa da ado da ƙyalƙyali na cikin duniya ya ce sai a rinka tana irin wannan idan kuɗi na samu ina masu kuɗin da suka gabata idan mulki na samu ina masu mulkin da suka gabata sai shine ni abin da nake faɗa malai ce anan lazina ila ainihin lazina ila lazzati hajanahu ina waɗanda zuwa ga jin daɗin duniya janahu suka karkata suka tafi zuwa gare shi kad kana qablahum ma'aishun wa murtafiqun malaka su sani kafin su fa an yi rayuwa kala kala wa murtafi kuma an samu abubuwa na morewa da jin daɗi babu abin da ba a yi ba kafin shi babu wani abu da mutum zai samu yanzu ya ɗauka cewa akan sa aka fara babu shi duk wani abin da zaka yi na jin daɗi zaka ga kafin kai an yi irinsa duk wani abin da zaka tara sai kaga kafin kai wani ya mallake shi ko ya mallaki abin da ya fi shi saboda ka babu wani abin da yake sabo mu'attalatan Allah ce sai gashi gidajen su sun yammata kafaran sun zamto ƙasa wanda babu komai a kai mu'attalatan abin kauracewa sun zamto kufai kawai gidajen da aka yi takama a cikin su aka yi mulki aka nuna isa malace sai gashi sun wayi gari sun zamto ba ma a rayuwa a wajen sun zamto kawai kufai sai dai a zo a wuce a kalla kawai shi kyan wala ce ka annahum lam yakunu qablaha khuliqu kai ka ce ba a ma halice su ba kafin wannan lokacin kai ka ce ba a ma taɓa yin irin su ba ya ahla ladzati dari la baqa laha ya kuma abuta jin daɗin gidan da baya wanzuwa shine duniya inna ikhtirara haƙiƙa ruɗuwa bi zilli za'ilin da inuwa da take gushewa malati hamiqun wannan bauta ne mutum ya rudu a wata inuwa da ya ganta bishiya ta ba da wata inuwa mai yalwa sannan mai daɗi ga sanyi a cikinta sai mutum ya ɗauko katifa ya ɗauko gado ya ɗauko kabe ɗinsa ya ɗauko komai sai ya sa a wajen saboda me saboda ya rudu ga inuwa inda zai samu iska ya huta ana nan ana nan bai an kara ba sai tsinci kansa a cikin me a cikin rana wani inuwa ta yi me ta gushe ita ce zulli za'ilin kenan inuwa mai gushewa Allah madaukakin sarki ya samu dace malaiti al-kabiratu sabi'a wa thalathun za mu shiga babban laifi na gaba malaiti kabira ta talatin da bakwai babban laifi na talatin da bakwai me babban laifi na talatin da bakwai yan uwa malaiti ar-riya'u ita ce riya' riya ɗan uwa shine aikin da ake yi don Allah maɗaukakin sarki sai mutum ya yi shi don neman yardan mutane aikin da ake yi don Allah maɗaukakin sarki ya gani ya ba da lada sai mutum ya yi don wani mutum ɗan uwansa ya gani ya yabe shi ko ya ba shi wani ladan duniya wannan shine riya annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kirawo riya da shirka annabi ya kirawo riya da ashirkul asghar karamar shirka to malamai suka ce duk abin da aka kira da shirka to lallai iyakacin iyawarka duk yadda za ka yi kokari ka guje shi dan shirka shine laifin da Allah madaukakin sarki ya fi ki a dukkanin laifukan sunan shirka an bashi to wannan ba karamin laifi bane ba karamin laifi bane tare da cewa ita riya ba ta fitar da mutum ka tsokan daga addinin musulunci amma dai sunanta na shirka yana nan kuma ita riya matsalar ta shine duk aikin da ta shiga cikin sa to tana lalata aikin ne gaba daya ita matsalar babbar shirka babbar shirka ita dukkan ayyukanka gaba daya take lalata duka Allah ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna inda za su shirka da duk abin da suka kasance suna aikatawa gaba ɗaya lalace daga lokacin da mutum ya balaga ya fara sallah da sauran ibadu zuwa shekara kaza da ya shirka to daga wancan lokaci zuwa na duk aikin an haɗa shi an lalata shi an zubar da shi babu shi Allah mana tsari da shirka ita kuma riya tana lalata aikin da ta shiga cikin sa ne misali yanzu sallan magariba da muka gabatar to wani yayi sallah ne ba dan Allah ba a'a dan wani mai gidansa a baya ko dan wani wanda yake jin kunya ya gani ya yabe shi to iya wannan sallar da ya ta azhar ba shi da ita gaba ɗaya babu abin da zai samu a cikinta to shine bambanci idan mutum zai ta aiki ya ta aiki ya ta aiki tsawon lokaci dan mutane to duk wannan aikin babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi ya zamto kawai yau qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura Allah subhanahu wata'ala mana tsari da riya ya ba mu ikon yin aiki dan shi malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa mukhbiran anil munafiqina Allah yana ba mu labari game da munafikai yace yura'una nasa su munafikai suna yin aiki ne don mutane su gani don su nuna wa mutane aikinsu wala yadhkuruna Allah sannan su munafikai ba sa ambatan Allah madaukakin sarki illa qalilan sai dan kadan dan kadan kawai wannan aya kamar yadda muka gani yan uwa tana cikin suratul nisa'i aya ta 142 Allah subhanahu wataala ya ce innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الله سبحانه وتعالى إن المنافقون حقيقة سو منافقي يغر فهمت سو دبار سو ويسنا يودر الله من أكتين سركي me suke nufi da yardar Allah maɗaukakin sarki shine suna nuna cewa sun musulunta za su shiga cikin musulmi amma kuma suna haɗa kai da kafari don yawan musulunci zagon ƙasa shi ne wa'iza la'ullazi na amanu ƙalu amanna wa'iza halau ila shayaɗi ne mu ƙalu inna ma'akum inna ma na hannu mustahazi'una Allahu ya stahazi'u bihim ya mudduhum fi tsogoyanihim ya amahuna Allah rama da munafunci yan uwa munafunci munafunci wato munafunci matsalar ta fi kafirci wallahi babban munafinci matsalarsa ta fi kafirci zalla a ce wannan kafiri ne zalla to ya dan fi dama dama saboda munafiki babban munafinci irin wanda muke bayani a kansa Allah ya ce za ga su a raguwar dabara su dauka suke wai suna yaudarar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa huwa khadi'uhum Allah yana mayar musu da martanin yaudarar da suke gani suna yi ma'ana za a yi musu aiki daidai irin nasu a duniya ai suna nuna musulmi sai su shiga cikin musulmi ai sallah da su a yi azumi da su a yi kaza da su amma idan sun je wajen arna yan uwansu duk wani sirri na musulmi sai su ɗauka su bayar sannan za su taimaka kuma wajen karya duk abin da yake na addinin musulunci ne to abin da suke ɗauka yadda mutane ba su fahimce su ba to wai Allah madaukakin sarki ma bai fahimce su ba su suna gani Allah madaukakin sarki kawai wayo suke masa ina fata an gane to shine sai Allah madaukakin sarki ya tashi alƙiyamasa sai a rama musu sakamako daidai aikin su sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ginda ya siradi akan wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya ce da ba wa in minkum illa waridwa ba wani daga cikin ku gaba daya sai ya wuce ta kan wutar jahannama dukan mu kowa sai ya wuce Allah ba mu ikon wucewa lafiya dan uwa shine siradin da za a gindaya siradi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwatanta shi ce kaurinsa bai fi gashi ba sannan kaifin shi ya fi kaifin takobi kowa sai ya bi ta kai ya wuce wutar jahannama za a ginda shi akai sai ka ka wuce to sai an hau kan siradi ana cikin tafiya ana cikin tafiya aikin mutum shi yake zama hasken da ke haskaka masa hanya akan siradi ya wuce to sai munafikai sun yi nisa ga su mumine suna gaba kawai sai hasken da ke haskaka musu hanya sai sun je tsakiya sai hasken kawai sai ya dauke duk daukin sarki ce yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna naqata bismin nurikum sai Allah ce qilar ji'u wara'akum faltamisu nuran sai Allah ce fabri ba bainahum bi surin lahu babun baqinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور Allah subhanahu wata'ala ce ranar da munafikai maza da munafikai mata za su ce da waɗanda suka yi imani unzuruna ku jiraye mu ku ɗan dakata na ƙata bismin nurikum za mu ɗan ɗosana daga haskenku su haskensu ya yi mai ya bushe ku jiraye mu za mu ɗan ɗosana sai su rasu ƙilar ji'u wara a ku koma baya ina ne baya duniya a can ake samu hasken ba a nan ba shi ne wara ‘yan uwa ƙilar ji'u wara a ku koma baya a nan ake samu haske faltami su nuran ku je ku samu haske a can suna cikin wannan maganar sai Allah ce faburi ba bayyana hun bisurin kawai sai a sanya wata katanga tsakaninsu kawai sai Allah ya sako wata katanga sai ta shiga tsakanin muminai da waɗancan munafukai kawai sai su daina ganin su gaba ɗaya Allah ce babun batinuhu fihi rahma bayan kofar inda muminin suke rahamar Allah madaukakin sarki ce da jin kansa amma wa zahiruhu gaban kofar inda munafikan suke azab azaba ce yunadunahum sai munafikan su rinka kira muminai alam nakum ma'akum ba tare da ku muke a duniya ba ba tare da ku muke sallah ba shi ta gaya musu abubuwa ba tare muke da ku ba alamna kuma akum qalu bala sai su musu da gaske ne tare da ku muke a duniya amma walakin na kun fatantum anfusakum sai dai matsalar da aka samu shine kun fici na kawukanku wata rabbastum kun rinka yin dako wa musulunci da muminai wani bala'i ya faɗa musu wa garratkumul amaniyu burace-burace suka ruɗe ku suka tafi da ku hatta ja amrullah har sai da mutuwa ta zo muku wa garrakum billahi al-gharur mai ruɗi ya ruɗe ku game da sha'anin Allah madaukakin sarki shine shedani to yan sannan kuma za a rama musu sakamakon yaddarar da suke Allah Allah mana tsare da munafinci yan uwa to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qamu ila salati su munafikai idan sun tashi don yin sallah bari ku ji siffofin munafikai sai Allah ce qamu kusala suna tashi da me kasala shi sa duk lokacin da mutum ya zamto duk lokacin da zaka yi sallah ko ibada sai ka ji kana jin kasala alama ce ta munafinci yan uwa duk lokacin da mutum ya tashi sallah ko yaushe al'adarsa ce kawai zai ji baya so kasala amma in wani aiki ne na duniya zai ji ya tashi da karsashi ya ji ya aifka masa wannan alama ce ta munafinci sai mutum ya sauri wa zuciyarsa garan bawul ya je ya mata sabis warai da gaske yadda ka san idan babur ɗinka ko motar ka ta yi ta samu ɗan samu matsala za ka yi ta mata sabis babu abin da ya fi dacewa kai mai sabis kamar me kamar zuciyarka idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alqalbu yasda zuciya tana tsatsa kamar yadda kaga karfe yana yin tsatsa idan ya shiga ruwa ko wani abu kaga yayi ja haka zuciyar mutum take yin tsatsa haka munafikai suke Allah subhanahu wata'ala yace wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas abu na biyu daga cikin siffofin munafikai suna yin aikin ne dan mutane su gani yura'una an-nas suna yin aikin ne dan mutane su gani shi sa zaka ga sallolin nan guda biyu kamar yadda annabi ya faɗa suna nauyi ga waɗanda suke munafikai sallar isha da sallar asuba saboda salloli ne da ake yin su da me akwai duhu musamman wancan lokacin kun san babu lantarki irin wannan eh kawai hasken farin wata ne wanda ba kowa ba lalle a iya ganin kowa da kowa baka to sai su shigo cikin rububi a sallah sai su bi cikin rububi a zuwan a zuwan sun zo sallah kawai amma sallah azhar za su zo dan da safa ake yin da rana ake yin ta sallar la'asar ido na ganin ido magariba fa ita ma haka za su shigo amma isha ba sai su buya annabi ya ce sallolin da suka fi nauyin munafikai su ne waɗannan sallolin saboda su ake su zaman yura'unan nasa ne sai Allah ya ce wala yadhkuruna Allah sifas ta uku kenan ba sa ambatan Allah madaukakin sarki illa qalilan sai dan kadan sai dan kadan shine a cikin hadisin Bukhari Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sallah da mutum ba zai yi ta ba sai rana ta kusa faduwa sallar la'asar mutum ya jinkirta sallar asar ya kinta sai rana ta kusa faduwa ya zo ya dan tsatsaga ta yadda ya ga dama raka a hudu ya tashi annabi ya ce wannan ma sallar munafikai ce annabi ya ce tilka salatul munafik la yaqumu hatta a idza kanat ash-shamsu bayna qarnay ash-shaytan ba zai tashi in sallar ba sai rana ta kusa kasancewa tsakanin kahon shaɗan guda biyu dab da faɗuwar rana kenan kama fa na ƙaraha arba'an annabi ce sai ya tashi sai ya mata tsagen kurciya raka'a hudu sannan sai annabi ce thumma la yadhkuruna Allah fiha illa qalila ba zai ambaci Allah subhanahu wata'ala da yawa a cikin sallah ba sai dan kadan to wannan sallar munafikai ce Allah madaukakin sarki tsare mu وقال الله تعالى ألا مدعوكين سركيتي وويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله سبحانه وتعالى يتي فويل بوني عذاب تتبت للمسلين كما سلاتا كما يدما كرنت أبايا عذاب wasu kuma suka ce a'a wani rami ne a cikin jahannama mai matuƙar ƙuna da zafi wanda ita kanta wutan tana neman tsari da shi Allah ya mana tsari to Allah ya ce wannan wutar ta tabbata lil musallina ga masu sallah su waye masu sallah allazina hum an salatihim sahuna su ne waɗanda suke wargi da wasa game da sallarsu su ne waɗanda ba sa yin sallah sai lokacin ta ya fita mutum ba wani abu na dalili da shari'a ce yadda da shi da zai ba shi dama ya ƙi yin sallah kawai sai ya ƙi yin sallah mun sha bayani a nan ‘yan uwa akwai wanda za ka ga ba sa jin tsoron Allah maɗaukakin sarki kwata-kwata wajen haɗa sallah wallahi babu ruwansa zai haɗa sallah guda uku a lokaci guda ya yi ta kawai guda uku ba galibi akwai wanda za ka ga in suka yi asuba fa wasu fa sai sun zo kwanciya fa Allah ina gaya muku in yi asuba to sauran ba sai an zo kwanciya sai zo ya azhar la'asar magariba da isha zai ta zero salloli wallahi ni kana da na san akwai wanda yake irin wannan ban sani ba ko yanzu Allah ya shirye shi ya dina amma dai da na masa yana irin wannan abu da daddare aka zo in aka zo aka zauna ana hira haka in yazo in ya fara sallah wallahi sai sai ya raka a goma sha wasu da ta ce wani akwai nafila eh wani akwai nafila ashe salloli yake kawa na sai asibar subhanallah subhanallah kuma kuma an ka duba zaka ga duk wanda suke irin wani abubuwan za ga duniyar da suke nema ba same ta yadda ya kamata Allah duniyar da suke nema ba dai dan duniya ake ba ba yadda za a yi da a cikin neman lahira ka bi sallah ita kanta duniyar bata samu ba to ba wuce to ina amfanin baɗi barai babu babu ko ɗazu ina ina yi wa wata yarinya faɗa a makaranta abinda nake ce mata nace mata yanzu a duniya dai inda kai ɗan Najeriya ne kai kokari ka ba Allah kawai saboda a Najeriya dai me abin jin daɗi kai ba ba ilimi ake baka wadatacce ba ba wutar lantarki ce da kai wadatacciya ba ba titi ne da zaka hau daga wannan gari zuwa wancan gari wadatacce ba ba asibiti ne da kai da magunguna ba dan Allah me kake da shi a Najeriya mai kyau ne kuma saboda Allah ga bala'i da azabar zaluncin azzaluman shugabanninmu kuma ga saban Allah da wanne zaka bi ai ka dan ɗaya mana shi sa an dan Najeriya ke duk yadda za ka yi kokari ka ba Allah kawai e kai ta istighfari da salatin annabi duk abin da aka ce maka ba kai yi kokari daidai gurgurdan iyawanka ka guje shi in kai abin da ba daidai ba ka saba Allah ko ma da baya yi istighfari kai kuka ka tubo Allah madaukakin sarki ka ga dai kana kan hanya madaidaiciya Allah haka ba duniya shine dai ba zaman ka a Najeriya kau amma ba jin daɗi ba yawa ba jin daɗi ba Allah kiyaye balaiti alladhina hum yura'una sune waɗanda suke riya suke yin aikinsu don mutane wa yamna'una al-ma'una kuma suna hana zakkasu ta wajibi ko kuma sadaka da Allah madaukakin sarki umarce su su bayar wa qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tubtilu sadaqatikum kada ku lalata kada ku ɓata sadakokin da kuke yi neman lada Allah ce kada ku lalata su kada ku ɓata su bilmanni da gori wal aza da cutarwa ma'ana don mutumin da ya sadaka ko ya zakka sai ya yi wa wanda ya yi wa sadakar abin nan gori ko kuma ya cutar da shi ta hanyar maganganu marasa kyau e ba gori ya masa ba amma ya gaggaya masa magana kam ya bashi ni ka dame ni ka takura min ba ka da aiki sai maula ba ka da aiki sai kaza ya gaggaya masa magana amma sai ya ɗauka kuma ya bashi wannan magana da Allah cutarwa ce ko ba cutarwa ba ce to ba shi da ladan komai wallahi komai ba shi da shi ko kuma ya bashi abu ya tashi ya taimasa gori alam nu rabbika fina walida walla bista fina min umrika sinina ya taimasa gori ya taimasa kididdiga abubuwa to shi ma bashi da ladan komai saboda in ka bada in ka bada abu manta da shi kawai eh kada ka kuma baya kana tunanin sa Allah ce kallabi yunfiqu malahu kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ne ri'a annasi dan mutane su gani ma'ana da wanda ya aiki ya sadaka ya gori da wanda ya sadaka ya cutarwa da wanda ya ci da dukiyarsa don mutane su gani duk ɗaya suke dukkaninsu menene saɓaci eh dukkaninsu sadaka ta saɓaci ai shine Allah ya buga mana misali ce kallazi yunfiqu malahu ya annasi wala yu'minuna billahi wala yu'minu billahi wala bi rabbil akhir sai ce fa masaluhu kama salimi صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا misalin sa kamar dutse ne in na ce dutse ba irin dutse su dala da goron dutse ba wannan diya shi ne kawai da ƙasa ko dutse mai sunan dutse ayan wanda suka dan san dutse sun san me ake nufi da dutse ko manya manyan duwatsu to dutse ne sai aka samu yashi sai aka zuba akan wannan dutsen kawai da mutum ya je sai ya ɗauka cewa ai ƙasa ce ta noma sai je ya shuka masara ko gero ko shinkafa shinkafa ta fara fitowa gero ya fara yi ana nan ana nan sai aka yi mamakon ruwan sama wannan shuka ta ya za ta yi da ƙasar da za ta yi ne za ta tattare kamar simintin nan kamar siminti tayil a yi tayil sai ka zo ka zuba yashi kawai akan ɗan yashi kawai akan tayil ɗin sai ka shuka a kai sai ruwa ya zo mai zai to yadda ka ga ka ɗau kuɗinka ka bayar a matsayin sadaka to haka shi ma ya ɗauki irinsa ya zuba a cikin wannan yashin yadda idan iska ta taso za ta ɗauke yashin da irin nasa da komai babu komai sai mai fataraka saldan sai wannan dutsen kawai za ta bari ba komai na amfanin gonarka to haka kai ma wanda ka bada kuɗi kai gori ko kuma mutumin da ya ci da dukiya don riya ba shi da komai a cikin aikinsa ɗan an fahimci misalin aiko haka Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misali babu abin da zai samu riya kenan ta lalata sadakar gaba daya ka zo ka jera mutane kana raba musu naira ɗari ɗari ko naira ɗari biyu biyu don a gani a ce kayi to ka ba su ɗari biyu biyu su sun more da ɗari biyu biyu su amma baka da ladan komai kai komai baka da shi ko da zakka ce ta wajibi idan kana yi kana bayarwa ne don mutane su ce kana yi ta hanyar da kake so a gani wallahi baka da komai haka da komai to kaga irin wannan lokaci da muke ciki musamman abu ne na siyasa zaka ga 'yan siyasa galibi idan suka je za a lancin din wani abu sai mutum ya fito in ma ya san ba za a faɗa ba wallahi ba zai bayar ba ba haka bane idan za a yi wani abu in ya san ba za a faɗa ba ko rabul wani ya bada abu kaza ko ya daura yin abu kaza to shi ya ji daɗi kenan ya ji daɗi eh an gama an biya shi kenan shi to shi wannan jin daɗin da ya shi kenan ya samu ladansa amma a wajen Allah wallahi ba shi da komai ba shi da komai Allah ya kiyaye mala cewa ala ta'ala qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa lami lafiya ba wani abu da zai hana shi shiga aljanna falyamal amalan salihan Allah ya ce to ga wasu abubuwa guda biyu da zai kiyaye na farko ya aikata aiki nagari aiki nagari shine aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da bai dace da koyarwar annabi aiki nagari bane kowa ya kawo shi aiki ɗaya ne aiki nagari shine aikin da ya dace da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai na biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya hada Allah madaukakin sarki a cikin bautarsa da wani shine riya kenan shine riya ai shine malai ce ai la yura'i bi amalihi gashi na kasa malai fassara maka ai la yura'i bi amalihi kada mutun ya riya da aikin nan nasa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna awwalan nasi yuqda alaihi yawm alqiyama hakika mutun na farko da za a yi masa hukunci ranar tashin alqiyama rajulun wani mutum ne istashhada fi sabilillah ko istushhida fi sabilillah da ya shahada dan yaɗa karma Allah madaukakin sarki an kashe shi a wajen yaki fa utiya bihi sai a zo da shi gaban Allah madaukakin sarki fa'arrafahu ni'amahu sai Allah ya sanar da shi irin ni'imomin da ya masa na ƙarfi da jarumta da ya bashi fa'arrafaha wannan mutumin sai ya gane duk abin da Allah ya bashi ya yadda Allah ya bashi duk abin da ya kamata wanda ya kamata a ce ya yi jihadi da shi ƙala sai Allah ya ce masa fama aminta fiha wannan baiwar da ne maka ta ƙarfi da lokaci da kaza da kaza me ka aikata a cikinta me kai da ita ƙala sai ya ce qataltu fika na yi yaƙi don kai hattastu shitu har aka yi min shahada har na mutu a wajen wannan yaƙi ƙala sai Allah maɗaukakin sarki ce ka babta ƙarya kake yi walakin naka fa'alta liyuqal huwa jari'un ka yi wannan aiki ne kawai don a cewa na jarumi ne wa ƙira kuma an faɗa iya ladan da zaka samu kenan iya abin da zai iya samu kenan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce sun umira bihi sannan sai Allah ya umarni a yi umarni da shi wannan mutumin fa suhiba ala wajihi hatta ulqiya fil nar a jashi akan fuskar sa ana fincikar sa kuma ka san ja ne irin na mala'iku har a je a jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye sai na biyu wa rajulun wasa Allahu alaihi da mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya yalwata masa ya bashi dukiya kenan wa atahu min asnafil mali Allah ya bashi kala-kala na nau'o'in dukiya an bashi kala-kalan dukiya misali a ce an bashi dabbobi an bashi awaki an bashi fautiya bihi shi ma za a zo da shi gaban Allah maɗaukakin sarki fa arrafahu ni'amahu sai Allah ya sanar da shi duk ni'imomin da ya masa sai na baka kaza na baka kaza dukiya kaza na baka duk garinku ba mai kuɗi irinka duk wannan ni'imar Allah maɗaukakin sarki ya maka ba dan kafi sauran wayo ba ba dan kafi su ilimi ba ba dan kafi su iya neman kuɗi ba falalla Allah ce kawai akan ka fa'arafa ha kuma shi ma ya yadda ya gane wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa ya tabbatar da ita ƙala sai Allah ya ce masa fama amilta fiha wannan dukiya da na baka me kai ake ta da ita me kai da ita قال سيتي تركت ما تركت من من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك سيتي ده الله مرحبا سركي يا رب باب وتهنيا da kake so a yi ciyarwa a cikinta da kake so a sanya dukiya a cikinta a yi aikin alkhairi sai da na sa dukiyata a cikin aikin alkhairi ya ubangiji haka zai faɗa kuma da gasken fa yayi da gasken ya yi mai yiwa ya gina masallaci ya gina makarantu ya gina bohol ya kai wasu makarantu ya abubuwa kala-kala ya yi duk zai kala sai Allah maɗaukin sarki ce ka zabta ƙarya kake yi duk waɗannan ayyuka da kai na alkhairi da kuɗinka ka yi ne walakin naka fa'alta liyuqal huwa jawadun ka yi ne kawai dan a ce wane mai kyauta ne faɗa duk ƙila kuma mutane sun faɗa a duniya ba ana ta faɗa ba kai wani ai akwai kyauta wani hannunsa a sake yake wani baya san abin hannunsa duk mutane suna ta yaban ka su ba su san abin da ke cikin zuciyarka ba amma Allah bai sani ba wallahi shine babban matsalar ɗan uwa yanzu akwai wanda zaka ga mutane da yawa wallahi sun ruɗu da su saboda wani abin da suke suna ta suna ta taimaka mutane bangare kaza da kaza da kaza da sauransu amma shi akan kansa ya san wallahi ba dan Allah yake yi ba dan uwa irin wannan abin shi zai faru da shi sai ya gama bayani nayi kaza nayi kaza sai Allah ya ce ƙarya kake yi ka kayi ne liyuqal dan a ce wane jawadun mai kyauta ne wa kadiki da kuma an faɗa shikenan kawai iya abin da zaka samu kenan na yabo ka samu yanzu a lahira a wajen Allah kana neman ladan da zai taimaka maka ka shiga aljanna ko guda ɗaya wallahi baka da shi ko kwalli ɗaya ba za a baka na ladan nan ba duka kai asarar su riya kenan yan uwa annabi ya ce thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi sai Allah ya umarni da shi a ɗauke shi a jashi a bincike shi akan fuskarsa hatta ulqiya fin nari har a jefa shi a cikin wutar jahannama wa rajulun yan uwa sai mutum na uku waɗannan fa da muke labarin sa yan uwa su ne mutane na farko da a fara sa a wutar jahannama fa idan Allah ta shi kiyamarsa su ne kashin farko da za a fara makamashin jahannama da su sai na uku wa rajulun da mutumin da ta'allama al-ilma wa 'allamahu mutumin da ya koyi ilimi kuma ya je koyar da shi yayi karatu ya koyar ya zama malami da mutane suke amfanuwa da shi amma shi wannan karatun da yake koyar da mutane yana da manufa a cikin zuciyarsa ina fatan fahimta yan uwa yana yi ne dan a ce wane mai karatu ne wane mai ilimi ne wane mai kaza ne wallahi dan haka yake yan uwa wannan abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wallahi ba zai tashi ba haka yake dole akwai waɗanda suna karanta dan Allah ba dan su jawo kansu mabiya dan su kira hankalin mutane zuwa gare su dan su kira hankalin wasu hukumomi ko wasu masu arziki ko wasu kaza ko wasu kaza zuwa gare su yadda za a rinka kiransu ana musu kyaututtuka ko wani abu kamancin haka ba abin da yake faruwa ba kenan yan uwa yadda yadda zaka ga samari da matasa suna kokarin trending a social media za ga malamai mai zaka suke malami ba zai faɗa abin da ya kamata a ce ya faɗa don jawo hankalin mutane akan wani abin da yake na ba daidai ba su gyara ko don an karar da mutane akan wani abin da suka bari su ringa aikatawa a'a sai abin da zai jawo zai kole din attention din mutane zuwa gare shi eh a ce ai wane ya fito da wane yayi kaza yau saboda haka in ya fito sai ga ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan saboda mu galibi yanzu abinda muka fi so shine a ce ai ga wani ya fito yana ta zagin shugabanni to shikenan fa ai ka gama eh ka zama wani hero ai wani ba shi da tsoro ai duk sauran maran munafikai ne saboda wallahi kai zan kai baka zagin shugaba wai kai munafiki ne shi zai fito ya zagi wannan shugaban sai yan wuta ne yan kaza ne azzalumai ne kaza ne to shi shine shine hero kuma masu masu zuga kadan in aka kama ka shikenan ba wanda za a gani wallahi ba wanda za a gani sai dai masu kuma gefe suna cewa ai shine din ne wallahi bakin sa ne baya abin nan wallahi wallahi Allah ya kiyaye inda a ce jara'a da cin mutuncin shugabanni da kaza shine daidai to wallahi tallahi da tuni waɗanda ya kamata a ce sun yi sun yi nisa a kansa amma kwata-kwata ka fito kana zagin shugabanni kana kaza kana kaza wallahi ba tafarkin annabi muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam wallahi yan uwa na yi rantsuwa har na ƙara ba tafarkin manzon Allah bane tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk wanda yake tafarkin annabi ne zagin shugabanni da atakin ɗinsu da kaza da kaza da kaza wallahi ƙarya ƙarya wa annabi kowaye kowaye ƙarya wa annabi amma yanzu ka zo kana ta wa'azi kawai baka zagin shugabanni to kai shikenan kai matsoraci ne kawai eh ko a ce an baka dala ba an baka dala Allah ya kiyaye mala yace wa qara alqur'ana bayan yayi karatu ya karanta kuma ya karanta alqur'ani fa utiya bihi sai a zo da shi shi ma wannan malamin akrama kallahu fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa sai Allah sanar da shi ni'imar da ya masa Allah ce na baka ilimi na baka karatu mai yawa wanda da yawa a cikin bai na ban ba su irinsa ba haka ne fa'arafa ha sai ce ya ubangiji haka ne ka bani karatu kuma na sani qala sai Allah ce masa fama amal fama amilta bihi me ka aikata da wannan karatun naka da Allah ya baka ko fama amilta fiha qala sai ce ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu na koyi karatu ya ubangiji kuma ne ta karantarwa na ta ba da darasi na je gari kaza na je masallaci kaza na je waje kaza na yi lakta duk zai ta faɗa duk ya karata tuka sai ya ce wa qara'atu fika alqur'ana kuma na karanta alqur'ani dan kai ya ubangiji kala yan uwa sai Allah madaukakin sarki ce masa kazabta babu abin da ya fi wannan tashin hankali wallahi wallahi ba abin da ya fi wannan tashin hankali sai Allah ce masa kazabta ƙarya kake yi walakin naka ta'allamta li yuqal huwa alimun kai karatu ne dan a ce wani mai karatu ne wa qad qila kuma an faɗa shikenan kawai wa qara'ata li yuqal huwa qari'un ka karanta alqur'ani dan a ce wani makaranci ne wani akwai dadin murya wani akwai iya karatu kawai dan haka ka karanta alqur'ani shi wannan makarancin alqur'anin malamin fasuhiba ala wajihi sai a jashi akan fuskarsa hatta ulqiya finnar har a jefa shi wutar jahannama rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi an hadisi ne ingantacce kaga yadda aka bayani akan mai kuɗi da mai jihadi to malami ma ya shiga ciki duk wanda bai tsarkake ne sai yi aiki dan Allah ba ya shiga uku yan uwa duk wanda bai abu dan Allah ba Allah babu ruwan Allah da aikinsa sa idan ka yaudar mutane a duniya mutane sun ɗauka kai na Allah ne mutumin kirki ne shin wa za ka yaudar a lahira a gaban Allah babu babu to shi duk lokacin da zuciyarka take ga maka irin waɗannan abubuwa yi kokari ka yaƙi da ita ka fitar da wannan mugun tunanin daga zuciyarka in ta gaya maka cewa ka yi abu kaza mutane kaza suna so za su yabe za su kaza ka gaya mata duk abin da za ka yi don mutane wallahi ba za ka yi shi eh mutane me za su baka a lokacin da kai abin da mutane suke yabanka wasu kuma zagin ka suke ba haka bane yan uwa wallahi babu wani mutum a duniya da al'umma suka taba duwa akan sansa gaba ɗaya babu shi daga lokacin da Allah ya halicci duniya zuwa yanzu ba a taba yin wani mutum da ake kowa yana sansa ba ko akwai tun da kaga manzon Allah annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya bashi makiya wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin mai aduwan haka fa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace haka muka sanya wa kowanne annabi wani dan adawa akwai wanda ba sa son annabi to abin mamaki hatta daga cikin masu kirarin musuluncin akwai wanda ba sa son manzon Allah ira da aminci tsara tabbata gare shine munafikai munafikai ba tare da su ake sallah ba ake azumi ake kaza duk tare da su ake yi amma kuma mugun nufi suke wa manzon Allah ira da aminci tsara tabbata gare shi to kai yanzu kana nan kana jira wai kowa sai ya soka kana nan kana jira kowa sai ka burge shi kana nan kana jira sai kai wa kowa daidai suka ce wai riban nasi ghayatuhu la yudrak samun yardan mutane gaba ɗaya wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba eh faman zalladhi yanju minan nasi saliman wa ka taɓa gani ya kubuta daga mutane gaba ɗaya malam ka yi daidai kawai ka tabbatar abin da kake yi Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi santi akan sa shikenan je ka ci gaba wanda ma baya son ka akan sa wanda ya zage ka akan sa yaje oho ba ruwansa ba ruwanka a lokacin da wani baya son ka akan akan sa wani kuma zai me zai soka kamar yadda idan kai abin da ba dan Allah ba dan mutane su soka wallahi wani sai ya soka wani kuma sai ya kika akan wannan abu ba haka bane kada ka taɓa yadda da shaɗan yanzu ka cewa ka nemi yardar mutane gaba ɗaya yi ƙoƙari ka ga aikin da za ka yi Allah ya yarda da shi yi ƙoƙari ka ga baka zalunci mutane ba yi ƙoƙari baka ga baka duk abin da yake ba daidai bane kauce masa je ka aikin ka kawai ko shiga yanzu ko mutum ne yanzu ya samu wata bishiya ya shiga ciki ya hau can kan bishiyan inda babu kowa can ƙarshen bishiyar ya je gida a ciki ya zo na ya daina saukowa wallahi sai mutane sun zage shi har ka ba kake shiga Allah wanda sai ya mika da zagi kawai kai rayuwarka eh kada kada ka damun kanka da abin da mutane kwanakin ba wani zai wani zai same ni a office ina zaune ya damu yace wai shi abin da yake damu sa sai ga mutane kamar kowa ya tsane shi wallahi kuwa eh ya damu sosai wallahi ya damu shi shi bai so abin da ya mutane ba ko yana ko ya wani laifin ne sai ba abin da kai bawan Allah ne mai zaman kanshi eh sai ka daina ganin haka dole ne wani lokaci kawai sai shi ya rinka nuna maka irin waɗannan abubuwan ya nuna kamar mutane ba sa son ka kawai in ka je kawai kai kai mutane magana a ce sai ga sai ga an kautar da kai an kai sallama sun aki amsa kaga wani ya wani ranka ya dauke kai sai ka da ka tsana kanka da Allah haka yana faruwa ko baya faruwa to wani lokaci in ka sa irin wannan aranka sai ka je dame ka zama maka ciwo Allah ka duba kawai ka duba kawai ka ga na cutuwa ne na zaluncewa ne ban yi kuma ci gaba da rayuwarka wanda kai wa sallama ne ki amsa an ka dawo kare masa wuce abin ka ba shikenan ba nan kawai kada ma ka kada ma ka rinka sa abin a cikin ranka zai dame ka zai zama maka ciwo ka wuce kawai kowa a duniya na fuskanta irin wannan al'umma haka suke haka Allah madaukakin sarki yayi mu ne a tsakanin mu dan dan juna mai su jarabu da juna waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan Allah ce a tasbiruna Allah ce maka sanya sashin ku jarraba ne jarrabawa ne ga sashi yace ba za ku hakuri ba haka muke Allah madaukakin sarki ya samu dace lokaci yayi ko sai mu dakata aka insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi hadisin man samma Allahu bi man samma samma Allahu bihi abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuɓa harshe da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah